الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من أسكين الله دي شيدة كنان رجب hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya a watan turawa muna ɗaya ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin Allah ya kaddara mana haɗuwa a cikin wannan masallaci na Muhammad Tati Foundation da ke bariki GRA don ci gaba da karanta littafin sifatu salat a sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam min takbiri ila taslimi ka annaka taraha rubutun marigayi Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yau za mu tashi akan darasi na ashirin daidai akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke karantawa a cikin salloli mun yi bayanin karatun shi na sallar asubahi da kuma raka'atul fajri wannan satin da ya wuce muka yi bayanin karatun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a sallar azhar da kuma la'asar yau ba mu tashi akan sallah ta hudu ita ce salatul maghrib sallan maghriba duka dai a cikin mai abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke karantawa a cikin salloli Allah ya mana jagoranci malam yace wa kana sallallahu alaihi wa sallam yaqra'u fiha ita sallan maghriba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanta yana karantawa a cikin ta ahyanan amma wani lokacin ba ko da yaushe ba bi kisaril mufassali da kananan surori na cikin mufassal kanana kasa sosai to da su manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke karatu ka dauka daga sabbi hikma rabbika ala abun da yayi kasa to su manzon Allah yafi yawan karantawa a sallan magriba hatta innahum malam yace akwai wani hadisi da Imam Nasa'i da Ahmad suka rawaito da isnadi wanda yake ingantacce hatta innahum hatta kai ga su sahabbai kanu idza sallu sun kasance idan sun yi sallah ma'ahu tare da shi manzon Allah din sallallahu alaihi wa sallam wa sallama bihim yayi sallama in sarafa ahaduhum dayan su yana gama sallar shi ko ya juyo daga sallar shi wa innahu la yabsiru kuma zai iya ganin mawaƙi a nablihi gurin da bakansa take fadawa ko kibiyar shi take fadawa idan ya harbe ta ma'ana saboda duhun da bai shiga ba inda zai harba kibiya ya dama ya cilla ai dai ka kalli tafiyar kibiya da gudunta da kuma da take da saurin bacewar idanu to amma saboda duhu bai shiga ba za a harba kibiyar mutum zai iya ganin a ina ta fada da haka kenan karatun magariba da sallar magariba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba duhu bane ba da haka duk wanda ya kaddara cewa sai duhu ya shiga zai yi sallah to kamar ya faɗi a karatun dai rana tana faɗawa inda an samu daidai lokacin da mutum za a iya cewa a kama ruwa a yi alwala to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai shiga sallar shi yana shiga sallah saboda gajeruwan surorin da yake karantawa baskiran ce kul huwa Allahu kul a'udhu bi rabbil falaq ko wa shamsi ko wa tini kit kit an kare to har yanzu duhu bai shiga ba da zaka iya harbi ka hango kibiyar haka sallar magariba take ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata kil kaga anan kamar sunna sun fi yan shi'a gaskiya ko su yan shi'a ba su yin sallar magariba ko kuma ba sa kare azumi har sai ne har sai su duhu ya shiga to shi yanzu manzon Allah da shan ruwan da yin sallar da fitowa daga sallar duka ba magana duhu a ciki to shi yasa musulunci abin da yayi daidai da fadin Allah ko yayi daidai da karantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ake aiki da shi ba abin da zuciyarka ta natsu ba ko abin da ka tada ana yi a garin ku dan haka to saboda karancin karatun manzon Allah a magariba wasu suna ganin har a fito ka harba kibiya kuma ka ga a ina ne wanne kibiyar ta faɗa Allah ya samu dace haka na kone hadisi da imamu tsayadis ya rawaito da imamu ahmad bi sanadin sahih shi ma da isnadi ingantacce wa qara'a fi safari a wata tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi yayi sallan magriba to ya karanta a cikin ta bi wattini wa zaitun ya karanta wattini wa zaitun fi raka'ati saniya a cikin raka'a ta biyu ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ita ce sura ta 95 tana da kuma ayoyi guda takwas Wani har yanzu malamai ko sahabbai suna ta bibiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yanzu sun rike a tafiya ga surar da ya karanta ga kuma raka'ar da ya karanta ta bin raka'ati saniya a raka'a ta biyu da haka yanzu a ambaci sura da sunanta yanzu ne muka fara samu a sallan magariba ko ga suratul tini watini wazaitun wa kana ahyanan wa kana ahyanan ya kasance wani lokacin ya qara'u bi tiwalil mufassali yana karantawa da dogayen mufassali wa awsatihi da kuma matsakaitinsu dogayen surorin mufassal ana karanta su gajeruwan ana karanta su mun sha bayanin mufassal ko daga suratul hujurat abin da yazo kasa ko daga suratul qaf abin da yazo kasa din to irin su hujurat din kanta irin su ar-rahman irin su idza waqa'at al-waqi'a irin su qaf to sune dogayen mufassal ausaf su ne 'yan takaitattu ba su karasa waɗannan a tsawo su kuma sun fi irin suwa shamsi suwa sama izatul buruj sun fi su tsawo su ne ausaf su ne matsakaitan mufassal fakana taratan ya ƙar'u wani lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana karanta bi da asurar alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum walladhina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzila ala muhammad suratu muhammad kenan ko to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta ta a cikin sallar magriba yanzu kaga ya fice daga ina ma daga mufassal din suratu muhammad ita ce take makwabtaka da suratul ahqaf ko dab da izu na goma to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta suratu muhammad a cikin sallar magriba ita kuma tana da aya ɗaya ɗaya har guda 38 kuma ba guntayen ayoyi gare ta ba tana da yan dogaye da har sai kai wakafi biyu ta kan kare ta amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karance ta a sallan bagari ba da haka mun samu sura nawa sura biyu mun samu suratul tin mun samu suratul muhammad wa taratan wani lokacin bi wattur yana karatu da wattur wa kitabin mastur ita kuma tana da sura 49 da haka wattur ana iya karanta ta a cikin sallar asubahi ta manzon Allah kuma ga ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sake karanta ta a cikin sallan magriba na na'am sura ta 52 aya ta 49 tana da ayoyi 49 haka nan bukhari da muslim sun rawaito wa taratan wani lokacin bi wal mursalati wal mursalati urfa fal asifati asfa ita kuma ita ce sura ta saba'in da bakwai a jiran gisoyin ƙur'ani ayoyinta daidai-daidai ayoyinta guda hamsin ciki da baya na shafin alƙur'ani ko ƙara'a biha manzon Allah ya karanta ta ne fi akhiri salatin sallaha sallallahu alaihi wa sallam a sallar ƙarshe ko sallar magariba ta ƙarshe da manzon Allah ya ja a duniya to ya karanta mata warzo salati urfa wannan tafi tafin sahabbai kenan ko yanzu da za a tufe mu kowa a tambaya ce da Allah limamin unguwarku wata sallah a sallar ta karhe wace ce asuba ce ko azhar la asar ce ko magriba me ya karanta a cikin ta ba kowa ba zai rike ko amma nan sama da shekara 1400 da dori sahabbai sun gaya ma magriba ta karshe da manzon Allah ya ja ya karanta wal mursalati ne a cikin ta kuma duk da akwai alamun rashin lafiya akwai alamun tahowar ajali duk da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta surar da take da ayoyi ɗaya har guda 50 a cikin sallar maghrib da haka mun samu surori guda nawa kenan guda hudu ko suratul tin suratul muhammad suratul qur wal mursalati duka manzon Allah na karanta su a sallar maghrib wa kana ahyanan wani lokacin ya qara'u yana karantawa bi qula at-tulayaini da mai tsawon masu tsawo guda biyu wani lokacin yana karantawa duƙula da mai tsawon abdulayaini masu tsawo guda biyu sai ma ya ce maka al'araf ita ce al'araf firraka a taini yana karanta ta a cikin nawa a cikin raka'o'i guda biyu raka'ar farko raka'a ta biyu sai manzan Allah ya karanta suratul a'raf izu nau kenan suratul araf zaka shiga ta suratul araf kana izu 15 titsu zaka fita daga araf kana da izu 17 da rabi ko izu nawa kenan take da akwai izu biyu da rabi ko haka nake tsammanin araf take da akwai ko biyu da rabi ko biyu da rabi da rubu'i guda da eh insha Allah na fi tsammanin biyu da rabi haka ake fita daga suratul araf to a sallan magariba yana yin sallah da izu biyu da rabi ina wani limamin ya gwada ga tsefa ne amma fa eh kar wani ta ina wani ya gwada kuma gobe wani ya gwada ko in ka gwada matsala za ka samu eh ina baka tabbacin haka eh ka karanta suratul a'raf daga farkon ta har zuwa karshe a raka'a biyu a sallan magriba tabbas zaka samu matsala da mamun wanda ba sa magana ma a gobe za su fara in ka kuskura kaza Allah ya sa mu ana layi ATM ko eh to shi wannan Zaid ibn Thabit shine ya kai ziyara wajen Marwan ibn Abdul Hakam sai ya sa ido duk lokacin da suka yi sallan magriba sai ga qul huwallahu qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas tabbat yada li ilafi irin su Marwan yake ta karanta yayi shiru yayi shiru sai ga kullun waɗannan surorin yake karantawa sai ce wai me yasa tun da na zo gurinka ba ka jan sallah sai da waɗannan guntayen surori sai ce na rantsa da Allah mun yi sallar magariba da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanta bi qula abdulayni da mai tsawon masu tsawo guda ta hanyar urwa ake riwayar hadisi to shi mai riwaya sai yake tambayar urwa wacce ce abdula abdulayni sai ce mashi ina tsammanin ita ce suratul an'ami ko a arafi wata ruwa sai ce ma'ida ko a arafi sai kuma shi aka tambayi zaid ibn sabit wace ce abdula abdula yin sai ce al'araf suratul a'raf don ka dauki a'raf ka dauki an'ami ka dauki ma'ida kowace ce ake karanta da ta dakatar da karatun bai kasa da izu guda biyu ba ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta to da haka idan sunna kake nema so kake ka kwaikwayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya dace a ce kullun sallarka da yan gajerun sunaye kit kit zaka ke yin ta wani lokacin babu laifi a dan daga kafa sai a sha mai eh a dan tafi a dan wanke ti ko wani lokacin kuma sai a dawo a sati 40 in ka shigo cikin gari babu laifi eh to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokacin yana karanta suratul a'raf har yanzu kenan abinda sahabbai suke karanta mana ba a so mutum ya rike sunna kwaya ɗaya tak ya ce zai rayu a kanta in dai akwai canji to ana da buƙatar ake jujjuyawa kada ya zamanto kullun kana gajeru kada ya zamanto kullun kana dogaye kada ya zamanto kullun kana matsakaita mamunka su kasa fassara ka shine abin da ake so ana tsammanin za ka tsawaita kai kuma ka kalli masallaci ka ga cewa babu buƙatar a tsawaita sai ka yi gajeru ana tsammanin gajartawa za ka in ka ga da buƙatar a tsakaita sai ka tsakaita ana tsammanin tsakaita za ka in ka ga da buƙatar a ɗama sai a ɗama wannan shi liman shi yake da fikihun yadda zai jagoranci masallacin shi kuma daidai lokacin da ba zai uzzara wa mamun shi ba Allah ya samu dace fin raka'ataini a cikin raka'o'i guda biyu ita kuma suratul a'rafi tana da aya ɗari biyu da shida manzon Allah ya raba ta ya karance ta a cikin mai sallan magariba Allah ya samu dace alqira'atu fi sunnat al-maghrib mun gama da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke karantawa a cikin me a cikin sallar magriba sai kuma na fulfulin da ake a bayan sallar magriba da yi mana sallar asubahi ya gaya mana na fulfulin da ake mai a bayan sallar asubahi ko sai yanzu da ya gaya maka magriba ana nafila a bayan sallar magriba to me yasa Imam Al-Albani ya gaya maka abin da ake a raka'atul fajiri ya kuma yake so ya gaya maka abin da ake a sallar magriba amma bai gaya maka a zahar da la'asar ba ai bai gaya mana ba karatun da ake a sunnatul maghrib a zuhur wal akhri ba ko amma ya faɗa mana a asubahi raka'atul fajri ko ya gaya mana a sallar magariba ko wata il magariba salatu raka'atul fajri tana da wata siffa da ta saba sauran salloli ana ganin kamar ma manzon Allah bai karanta Fatiha ba yana yin ta ne da dan sauri sauri wannan saba da ta shi yasa aka bibiya to da me da me yake karantawa duk da tana da sauri amma wani lokacin yana karanta dogon karatu a cikin ta kamar qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahim ko da falan ma hatta isa min a isa min humul kufra qala man ansari ila allah qul huwa allah qul ya ayyuhal kafirun dalilin karka yi tsammanin fatiha kadai ake karantawa wannan sai maka bayanin da abinda manzon allah sallallahu alaihi wasallam ke karantawa take magariba karatunta a bayyane yake kowa zai iya ganewa da haka yasa aka maka da karatun da manzon Allah yake in an yi sallar magariba zai nafala ga abin da yake karantawa hadisin Imam Ahmad ne ya rawaito shi wannan sa'i da al-Maqdisi wa alaikum assalam na dan yi wa taratan al-anfal na'am to babu ita al-zafi na kwata-kwata wa kana ahyana yaqra'u bi qulat ulayni al-araf fi rak'atayn wa taratan wa taratan al-anfal ko wani lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana karanta suratul anfal littafin da zai dogara da shi babu wace da haka to wani lokacin ana karanta suratul anfal Allah ya samu dace shine gurin nan ka tsallake a raka'ata fir raka'atayn ita ma a raka'o'i guda biyu to Allah ya samu dace to kafin mu je tunda ma an dawo da mu din da wace sura da wace sura muka samu ana karanta a magariba ɗaya bayan ɗaya na'am wal mursalati barakallahu fi na'am suratu muhammad na'am kai nake tambaya eh ko irin nan duka practice ne na'am na al-a'raf na'am والتين والطور نعم al'amfal ita ce da aka ci koko waɗannan su ne surorin da aka ambace su manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama na karanta su da sunoninsu ko da sunansu a cikin sallar magriba sai ta alƙiratu fi sunnatul magrib shine muka faɗi hadisin Ahmad da Nasa'i wal Maqdisi wa amma sunnatul maghribi al ba'diyya sai ce amma nafila ta sallan magriba alba'adiyya wadda ake yi a bayan an yi sallah fakana ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya qara'u fiha yana karatu a cikin ta qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad qul ya ayyuhal kafirun da qul huwallahu ahad ita manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke karantawa har yanzu menene hikimar da yasa manzon Allah ke karanta qul ya ayyuhal kafirun da qul huwallahu ahad a bayan sallar magriba saboda in aka fito daga eh eh shi yasa ke karanta qul huwallahu dan a gano ta na'am yana yi ne dan jauda da tauhidi lokacin da gari ya waye raka'atul fajri sai karanta qul ya ayyuhal kafirun da qul a'udhu da qul huwallahu ahad yanzu magariba ita ce farkon dare dan duk wanda yake lissafa dare magariba tana yi yake lissafa dare dan haka hima sai sake karanta qul ya ayyuhal kafirun da qul huwallahu ahad dan sake taddada tauhidin sa ga Allah madaukakin sarki ya bude yini da tauhidi ya wuni kuma zai shiga cikin dare da tauhidi haka in yi ƙare na abubuwansa zai yi nafilar da zai kwanta a shafa'i da wuturi sai sake karatun tauhidi sai koma ga Allah madaukakin sarki yana mai tauhidi don haka farkon yi dare yini tauhidi farkon dare tauhidi ƙare ayyukansa zuwa kwance shi tauhidi wata ilke na wanda ya rike wannan sunnar in Allah ya taimake shi sai ya fita da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗi za a zo lokacin da mutum zai wuni yana mai imani amma sai je cikin dare baya da imani ko yuzu kwanta da daddare lafiyar sakalo da imani amma aka wayi gari zai aikin da zai ballewa musulunci bai sani ba saboda barazanar da shirka tana da yawa masu farautar imani a kungiyoyin musulunci suna da yawa masu so su cire ka ga Allah su liƙa ka a hannun wani suna da yawa sai mutum ya yi takatsantsa in ka ɗauke ƙungiya da suke tutiya da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka yadda sunnar manzan Allah kadai ita ce abin da za a rike da Qur'ani duk wanda ka kama yana so ya lika ka ne a hannun wani ko a hannun wali ko a hannun shehu ko a hannun malamin su ko a hannun wane ne duka dai wani abin da za ka ga ana tutiya ga wani ake so a danganta to danganta ka ga hannun wani in ba a yi taka tsantsan ba akwai cire ma tawakkali da dogaro ga Allah madaukakin sarki a maida ka zuwa ga hannun wani to a zamanin da kowanne yake farautar wani shehu kowa ya za a liƙa ka zuwa da wani akwai matakar barazana Allah ya kiyaye mu ina ji a wannan satin an ga wani kilif da ya ta yawo ko na yan hakika ko ba kunya ba tsoron Allah su idan ka gansu manzon Allah ka gani sannan in sun nema maka gafara ko in sun ma kaza shikenan ta zauna eh ɗayan har yana bada wasiya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa idan almajirin waɗannan yaros to da shi da Abubakar da Umar da Uthman da Ali su ne za su zo cikin kabari su mai shaida kaga duka gaba ɗaya manzon Allah yaron su yake dawowa ba magana jagora ba da shi yasa duk wanda zaka rike in dai ba manzon Allah bane da za a ga farautar imanin ka suke su danka shi a hannun wani shi kuma abin da ya dace mu ne lalle imanin sa ya zamanto zuwa ga Allah madaukakin sarki dogaro ne addu'a ce kariya ce neman amfani maganin matsala duk abin da zaka nema ka nema a hannun Allah in ka nema a hannun wani kafali ba abin da zai amfana maka na rantse da Allah shehun da ake hada ka da shi kowane shehu ne ka je bayan ɗakinsa ka faɗa mai bukata ka za zo ka tambaye mai na tambaye ka wallahi bai isa ba sun kuma akwai a je a gwada bayan ɗakin shi kawai ka je bayan ɗakin ka lissafa bukatunka ka dawo ka ce shehu mai na faɗa wallahi bai isa ba yasa Allah ce in ta da uhum la yasma'u du'a'akum in kun kira Allah ce ba sa ji Allah ce walau sami'u a kaddara ma sun ji mastajabu lakum ba su an samu kowa kaddara shehun ga ka gashi ka lissafa masa bukatunka wallahi bai isa ya magance ba in kuma da shehun da zai magance ya zo mu gwada na rantsa da Allah kai mun kure ba zai iya ba wallahi ni ba ta duniya ba ta lahira ba za mu nema ta duniya kaɗai wallahi sai mun kure bai isa ba da haka Allah ya ce walau sami'u mastajabu lakum ko sun ji ba za su amsa muku ba wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum Allah da kansa ya faɗa kar ma ka ce wanne ya ce muku mushrikai Allah ya ce a ranar gobe alkiyama za su butulce mushrikar da kuka yi za ka duk wanda za ka durƙusa ka roƙa ka karanta mai bukata Allah ce ranar alkiyama zai kafarce wannan shirka ba hikawa ba za ka in kana da addu'a kana da bukata kana da matsala kana da tangarɗa kana da buƙatar buɗi da kasuwa ka koma wajen ubangiji shi kaɗai zai bada duk wanda ka kama ka faɗi Allah ya kiyaye mu Allah ya tsare wallahi amma da yawa daga cikin kungiyoyin sun kawo hanyoyin da za a rena manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullum aka wa gari za ga wata sabuwar matsala ce da martabar manzon Allah ake tsatsace ana ɗaukaka wani sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ƙarshen tutiyar da za ta maka wai jikan manzon Allah ne to wani irin rai kunya ce kana jikan mutum kuma kana maganar cewa hika kan naka kamar ƙasa da kai Allah ya rufa asiri Allah ya tsare mu to dai sallar magariba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda aka samu yana karantawa a bayanta nafilarta qul ya ayyuhal kafirun da qul huwallahu ahad sai sallar isha'i ita ce sallah ta biyar salatul isha'i shi ma malam yace kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fir raka'atayn al-ula yayi a raka'o'in biyun farko na sallar isha'i to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantawa ne min wasatil mufassal daga matsakaitan mufassal gajeruwan surori na mufassal a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karatun shi wanda yake sake gwada maka fikihun ɗan malikiya sun sai asubahi da azhar a tsawaita magariba da la'asar a takaita ko isha'i suka ce a gajarta ko isha'i suka ce a takaita to malama na ruwa sai ce maka sallar isha'i min wasatil mufassal matsakaitan mufassal su manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke karantawa malai ce ga na hadisi da Ahmad da Imam Tirmidhi suka rawaito Tirmidhi ya ce hadisi ne hasan fa kana taratan yaqra'u bi wash-shamsi wa duhaha da kan ya tahi karatu sai karanta wash-shamsi wa duhaha wa wal qamari idza tala yaro ma kan ya gama zuwa inda aka aike shi yana bin liman an kare karatun ko bashamsu wa duhaha wa ashbahiha min as-suwar da makamantanta cikin surori su manzon Allah ke karantawa a sallar isha'i da aka ita ma isha'i mun samu karatun sura daya wa shamsu wa duhaha wa taratan to me security da Allah ya cire wa taratan wani lokacin bi idha sama'un shaqqat wani lokacin kuma yana karanta idan sama'un shaqqat wa adinat da rabbiha wa huqqat wani lokacin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantawa a sallar isha'i wa kana yasjudu biha akwai sujada a cikin ta wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun to in yaje wannan gurin sai manzon Allah ya katse karatun sai ya tafi yi sujada sai sake dagowa sai sake kuma karasa guntun sura sai sake koma ya ruku wanda yake karanta maka kenan in ka zo karatu inda ake sujada to ana sujada ko da a cikin sallah ne tun daga shi an samu da Allah ya karanta idan sama'u shaqqat ya zo gurin sujadar ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sujada ita ma isha mun samu sura guda biyu ko wa shamsi wa buhaha mun same ta da sunanta sai makamantanta cikin surori kai zaka yi musu kiyasi yanzu mun samu mai إذا السماء شقت وقرأ مرة wani lokaci manzon Allah ya karanta fi safarin a tafiya bi wattini wa zaitun ya karanta wattini wa zaitun fir raka'atil ula a cikin raka'a ta farko ta sallar isha'i me ba mutum ta da sallar magriba yawwa ita magariba a halin tafiya sai aka karanta wattini a ta biyu ba karanta mara wata ce ta farkon ba ita kuma sallar isha'i ta farkon ita ce aka karanta mata wattini da haka yanzu mun samu sura da sunanta ta nawa ta uku sai malam ya ce to yanzu ya higa kuma wata sinadarwa sai ce wa naha an iqalatil qira'ati fiha manzon Allah ya yi hani a tsawaita karatu a sallar isha'i kaga sauran an ce akwai dogaye ko malam kawai sai anan wasatil mufassal mai doguwa ita ce idan sama'u shaqqa sai ce kuma manzon Allah ya yi fada ya yi hani a tsawaita karatu a cikin sa wadhalika hina salla mu'adh bin jabal li ashabihi wannan ko lokacin da Mu'adh dan Jabal yayin sallah ga sahabbai shi mun karanta kissar mun yi bayani ko sai dai mu bi ta a gurguje al-isha'a yayi sallar isha'i ga sahabban shi fa tawwala alaihim ya tsawaita karatu fansarafa rajulun min al-ansar sai wani mutum cikin mutanen Madina ya bar sallar ya fita fa salla yayi sallar shi daban wa ukhbira Mu'adh anhu aka bawa Mu'adh labari fa qala sai ce innahu munafiq munafiki ne walamma balaga zalika rajul shi ma wannan mutumin da ya samu labari an ce mai munafiki dakhala ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fa akhbarahu ma qala mu'ad sai ya shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gaya wa manzon Allah mu'ad fa ya ce mai munafiki dan ya ki sallah a bani saboda ya tsawaita fa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da shi mu'ad abin da zai nuna maka manzon Allah ya yi hani a tsawaita ne sai manzon Allah ce da Mu'az a turidu an takuna fattanan ya Mu'az kai Mu'az so kake ka zamanto mai fitinar mutane cikin addini so kake ka jawo mutane suke kyamatar addini shine ma'anar a turidu an takuna fattanan ya Mu'az sai ta idza ammamtan nasa idan ka jagorance mutane sallah faqra ka karanta yanzu malam ya kawo wancan dan ya hana ka dogon karatu kuma ya gaya maka abin da ake so a karanta a cikin sallar isha'i sai ce maka to duk lokacin da ka jagoranci mutane sallar isha'i ka karanta musu bi wa shamsi wa duhaha ta sake dawowa bacin an ambace ta a ko wa sabbih isma rabbikal a'la da sabbih isma rabbikal a'la wa qra bismi rabbika wa iqra bismi rabbika da ikra bismi rabbika alladhi khalaq suratul alaq kenan ko da kuma me wa wallaili idha yaghsha ka karanta musu wallaili idha yaghsha sai manzo Allah ambata musu surori guda huɗu ka karanta washamsi ka karanta sabbih isma rabbikal a'la ka karanta ikra bismi rabbika alladhi khalaq ka karanta wallaili idha yaghsha da makamantanta cikin surori ba na ji zaka samu tawaye a cikin masallacinka shikenan ka rike su Allah ya sa musu albarka me yasa manzon Allah ya ce ayi wannan sai ce fa innahu yusalli wara'ak domin akwai mai sallah ko fa innahu yadda al'amarin yake yusalli wara'aka yana sallah ne a bayanka wa sai ce al-kabiru akwai babban mutum dattijo akwai tsoho duk ya gama gujiba gujiba ya zo masallaci Allah Allah yake ya koma kwanta duk ya gune ya gaji da haka in ka zo ka bude masa suratul a'rafi to shi ma zaka dora akan a'rafin ne baya duniya baya lahira ko dan haka to da ka zo sai ce akwai babban mutum a bayanka ka kula da al'amarin babban mutum kar ka tsawaita karatu dattawa su halarci sallah kuma kar a haramta musu samun albarkar da take cikin sallah yanzu tsoho idan ya zo ya san cewa ku yara ne yan sawai sawai ba ku da matsala za ku karanta suratul a'rafi ihe zaman sa a cikin gida to amma saboda kar a haramta masa sai aka ce a karanta wa shamsu wa buhaha insha Allah ba zai gagara zuwa masallaci ba wa da'if akwai masu rauni marasa lafiya wannan da'if zai iya daukan kananan yara zai iya daukan saurayin da bai da lafiya zai iya daukan tsoho da tsufan yake tambaye shi anan ya zama to da'if mai rauni wa bil haja akwai kuma masu bukata a wannan sallar da kake akwai wanda a takure shi ya shigo sallar ya fara sallar ko akwai ta bukata da kuma ta tsaya mai a rai ba na so in ce fitsari ko bayan gida ko saboda fitsari ko bayan gida mun faɗa ba a shiga sallah da su don haka su ba uzuri ba ne ba amma akwai wanda lalle lalle akwai abin da yake so yayi a bayan sallar wannan isha'i kai wani ma'amare sa za a kawo ko? Zulhaja ce ko? Saboda haka yanzu yana tsammanin karfe takwas za a ɗauko ta kuma yanzu karfe takwas kun kabar da sallah ka kara sau suratul a'rafi. Saboda haka za a yi kofar gidan a tsaya na masallaci? Dole kaga ba zai taɓa nutso a cikin sallar ba. In ba su a kai wallahi tsokin sa ya fito. Na kaga yanzu zulhaja ne shi wanda ake yi. Kaga kenan bukatu ne kala daban-daban. yanzu galibi mun bai da bukatunmu a bayan sallar isha'i wani sai bayan sallar isha'i zai fita ce fa wani sai bayan sallar isha'i zai je wajen budurwar shi wani sai bayan sallar isha'i zai je wajen zawarar shi ko to ir adi irin irin bukatu ne ko wani da dan wasu cefane da zai saboda za a yi breakfast gobe a gidan shi wani cefanen yara zai yi suna da bukatar kaza an za su je makaranta bayan sallar isha'in zai je tattaro musu ya kawo don ka kama yanzu ka ce a rafi za ka karanta ta kusan awa ɗaya da wani abu za a yi kenan ana sallar isha'i kaga za a samu matsala ita kuma ba ta hajji ba tana ce sai da hirya ya fito da haka sai manzo Allah ce to a bayan ka akwai tsoho akwai mai rauni akwai mai bukata don haka kai waɗannan gajeruwan karatu din Allah ya samu dace ko musamman isha ta wancan lokacin an hana mutum yayi bacci kafin ta an hana a hira bayan ta saboda haka to su galibi ba da muke sallar isha suke yi ba yanzu kusan lokacin cin abinci ne da hirar da zagaye-zagaye da zumunci duk yanzu shi suke su haka suke don haka to kusan sai goma zuwa goma da rabi za a kira sallar isha to goma da rabi kusan mutane da yawa bacci ya fara kama su kuma kace za ka karanta a arafi da amfani ai da matsala kenan don haka to daga cikin masu jin bacci ma suna fadowa a cikin mai zulhaja ma'abota bukata mu ne yanzu muka canja za mu yi hira mu yi abubuwan da za mu yi a bayan sallan magariba isha'i mu gaggauta ta da wurbi sai mu wuce kuma da hira da zaman majalisa da wai duk a bayan sallar isha'i sun aka yi sallar isha'i an gama babu hira a cikin majalisa na faɗa a tarihi sau ɗaya ko sau biyu abin ya faru shi yasa imamul bukhari ya hira a bayan ɗaya babi a cikin musallafin shi ga hirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a bayan sallar isha'i tun da yazo ko hine labari ko ai abin da ake rubuta labari hine sabanin abubuwan da yake faruwa shugaban kasa yana tafiya a convoy a ga cewa ya taho a guje ga dan karamin yaro zai tsallaka titi a taka birki a jira himinci biyu ya tsallaka ya dawo ina gwada hine labari ko amma shugaban kasa ya taho kuma wani mutum zai tsallaka titi ya tsaya wani ai ba labari bane ba ko to kenan abin da yake sabanin da yake faruwa wannan ina ga shine labari to shi manzon Allah baya hira a bayan sallar isha'i yau sai gahi wani dalili ya zo manzon Allah ya fito ya tsaya an yi tattauna da takai kusan minti goma sha wani a bayan sallar isha'i Imam Bukhari ya kulla bari to mu yanzu ina jin ranakun da ba mu yi hira ba a bayan sallar isha'i su ne ababen kirgawa ko Allah ya kyauta Allah kuma ya samu gyara ko eh na sha ba da shawara wanda suke da masallaci nasu ya nasu ne su da su ne kuma ra'ayinsa ya iri ɗaya su ci gaba da hirarsu da bukatunsu inda mai zuwa wajen budurarsa da komai duk ya je ya dawo amma mai itifaki karfe goma za mu shiga sallah ko tara da rabi mun gama duk abin da za a gama an gama shan shayi an yi komai tara da rabi a kirawo sallah ana sallah ana assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullahi kowa sai wuce gidan shi kana zuwa gida kawai shafa'i da wuturi za ka yi kenan Allah kai mu sallah asubahi an gama in kuka wani kenan za ku yi daidai da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko abin da kuke da bukata na hirar da komai da an samu amma mun sai ai sallar isha'i kuma sabon majalisi za a buga kuma yanzu da yake hidan ya buga kararrawa yanzu kusan duniya ta koma bayan sallar isha'i shine inda ake watayawa kusan duk kasashen laraba yanzu abun haka yake idan aka yi sallar isha'i daga nan zuwa sallar asubahi duk masu kuɗi a lokacin suke sakowa daga sama in suka ɗauki gandara gandaran motoci sun dinga zirga-zirga a titi saboda ba zafi ga sanyin gari kuma masu ƙananan ƙarfi duk sun koma gida haka za su yi ta zumuri da motocinsu dan da supermarket da wasu manya-manyan kasuwanni da waye duk a duk zangaren za a yi abubuwa tana kawo kai kuma suna komawa gida in ya koma gida ba zai ƙara sakowa ba sai gobe wani sallar magariba saboda haka babu salloli a jam'i babu sallar asubahi a jam'i da daddare ne wanda Allah na makun su bata babu kwanakin ba nake ganin rubutu yake ta daga cikin matsalolin da kansa take samun dan adam a ciki har da karancin bacci a cikin dare Allah ya yi wani abu wani magana su a jikin ɗan adam shi da duhu ya higa lokacin yake fara aiki to in ya fara aiki kuma yana so ya tadda mutum a natsi to wani natsuwar ba a samun ta sai mai sai a lokacin ba to lokacin da zai ya kamata ka kwanta ka sa haske to ka rikita masa lissafin shi yana da buƙatar ya gano duhu yana da buƙatar ya ganka a natsi to wannan magana ɗin sun anan da zai aiki yadda ya dace a jikin ɗan adam da ka kunna mai fitila to ka rikita masa lissafi yanzu a wuni muke ko a dare ne ya kamata in fara aiki ko ya kamata in dakata ka rikita masa lissafi saka to wani ya kunna fitila sai ya kwana da ita kyar tana tsaye a kan shi akwai matsala san da ake shine in za ka kwanta bacci ka shefi fitilar kuma ka kwanta lokacin da ya dace kuma ka samu wannan nutsuwa ta cikin bacci to wannan abin zai yi aiki da ya dace to wancan abin in ka rikita shi ka rikita shi yana cikin abin da suke haifar da cututtuka na kansa kusan duk cututtukan da muke da akwai a zamanin nan suka addabe mu galibi mu da mu mu muka haifar da su Allah ya kiyaye mu Allah ya sa mu wasu kuma zuluban mu sai ta shida ita ce salatul layli sallar dare yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke karatu a cikin sallolin dare yanzu duk sallolin farilla mun faɗi yanayin karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su wa kana sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rubama jahara bil qira'a wani lokacin sai ya bayyana karatu a sallar dare wa rubama asara asarra wani lokacin kuma sai ya koyi ya qasuru alqira'ata fiha taratan wani lokacin ya takaita karatun wa yuqiluha ahyanan wani lokacin ya tsawaita karatun wa yubalighu fi italatiha ahyanan ukhra wani lokacin kuma yana kaiwa makura wajen dama karatun kaga kala nawa kenan karatun shi ko dai a takaita ko a tsawaita tsawaita wadda hankali zai dauka ko a tsawaita a kure a wajen tsawaitawa duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nayi hatta qala Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu har sai da Abdullah dan Mas'ud ya faɗa dangane da tsawaita karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sallar dare cikin hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka rawaito yace sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam laylatan na yi sallah da manzon Allah tsira da mace tabbata a garin cikin wani dare falam ya zal qa'iman bai gushe ba yana tsaye yana ta zuba karatu hatta hamamtu bi amri su'i har sai da na saka wani mummunan abu a rai saboda yawan karatu da manzon Allah ke yana ta karatu yace har sai da mugun tunani yake da rai ila su ko masu daukan karatu ba sa bari ko kana tare da manzon Allah ka ce kariye mugun abu a kyale ka kila sai suka ce wa ma hamamta to me ka kullata me muna abin da kai kala sai yace hamamtu an aquda an an aquda na niyya in zauna wa azara annabiyya sallallahu alaihi wa sallam kale manzo Allah ci gaba da tsayo shi to kaga ku ai a ce manzon Allah yana aiki kun fara aiki ka mai tawaye ai mugun abu ne ko sai ce to na yi niyyar mugun abu me mugun abu yace so ne in zauna in kyale shi gaba da karatun shi to haka Abdullahi dan Mas'ud ya rawaito to kaga ku abinda sahabi ya ji an kure shi an kure kokarin sa yana kokari ya zauna lalle wannan karatun me ba karami bane ba haka karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a cikin dare wa qala Hudhayfah ibn al-Yaman Huzaifa ɗan Yaman shi ma ya kawo shi ma nasa karan da ya ci. Shi ko hadisi Imam Muslim da Nasa'i suka rawaito shi. Yace sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wa sallama za ta lailati. Yace wata rana na bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sallah. Faftaha al-ba'a faftataha al-baqara. Da ya gama karatun Fatiha Allahu akbar ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Faftataha al-baqara. Kawai sai ya buɗe suratul baqara. yana buɗe alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin fa qultu sai ga wa ran shi yarka'u inda al mi'a in yaje dari a zai ruku wannan gaga shi dan kenan fa baya kale mutane har a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana masa karatu yana kara bakara yace to yana zuwa dari zai yi kar zai ruku yarka'u inda al mi'a thumma mada yace da aka zo dari ya wuce faƙultu sai na ce yusalli bi hafi raka a to an zai raba ta gida biyu ne in yayi rabi zai ruku in ya sake dago raka ɗaya ya ruku shi kenan an yi sallama shi kenan yusalli bi hafi raka a zai cika raka a biyu da ita da ya zo rabin famaza sai ya wuce faƙultu da Allah ɗan yaron nan ya yi haƙuri faƙultu sai na ce yarka obiha to ai da ita zai ruku in ya ƙare karatunta dai zai haƙura ya ruku haka zai yanzu an barhi da saƙa a cikin rai shi ɗari za a yi rabi za a yi da ita za a yi ruku kaga yana sallah yanzu hidan ya same ki eh to kaga idan sahabi hidan zai higo masa sake-sake ina gani da kahira idan mun dage da neman kariyar Allah madaukakin sarki Allah ya sa mu dace yake cewa to yarka obiha in ya gama ta zai ruku sai ce humma ta hannisa'a daga nan sai bude suratul nisa'i ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katiran wa nisaa ina ga akure lissafin shi ko yasa bai kara ga mana abin da yayi ba thumma ftataha nisaa fa qara'aha da ya kare nisa'in sai ce thumma ftataha ala imrana sai kuma sake bude ala imrana duka a raka'a ta nawa a raka'a daya sun maftataha ala imran sai buɗe ala imran wannan shine sai imam al-albani yace yana tsawaitawa kuma ya matsanta a wajen tsanantawa yana kai a makura kaga kusan ina ji malajin ya kai kwano ko sun maftataha ala imran fa qara'aha ita ma sai da ya karance ta har karshen ta kuma tsaya ka ji karatun yace ya qara'u mutarassilan yana karantawa ne sannu a hankali ba kawai ta aka yake tafiya ba sannu a hankali yake karantawa idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha ko bacin ya karanta a hankali idan ayat tana da buƙatar ya tsaya ce subhanallahi sai ya tsaya sai subhanallah subhanallah sannan kuma ya dora karatu wa idza marra bi su'alin sa'ala idan ayat tana da buƙatar addu'a zai tsaya ya roki Allah to Allah wannan alkhairin da ka lissafa Allah sa da mu a cikin mu Allah ka bamu to daga bakara zuwa nisa'i zuwa ali imran addu'a ne za a samu wa idza marra bi ta'awudin in ya wuce ayan neman tsari ta'awwaza sai ya tsaya ne mu tsari haka aka yi karatu bakara nisa'i ali imran ayi addu'a a nemi tsari a yi tasbihi ga Allah madaukakin sarki sun maraka'a sannan ya ruku to kaga duk sallar da aka yi izu goma da rabi a cikinta ina ga wannan sallar ai asa ta cikin dogaye ko in kuma dindin kirin ne zai yi karatun izu goma da rabin wannan insha Allah ba za a kasa awa uku a cikin shi in dai dindin kirin ne zai karanta galibi mu limaman mu tahajjudi suna yi da izu shida ne amma galibi ana yin awa izu biyu ai awa biyu ko ko izu awa biyu da dan kadan to wanzu Allah ya karanta izu goma da rabi ina ga ba a kasa yin awa uku ba a cikin goma da rabin to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya araka da to ta biyun ce ba a bada labari ba hima yasa maka daddada da shi sai ka kaddara me zai faru a ta biyun ko alhadis yace ka nemi hadisin da karanta shi Allah ya sa mu dace sannan Imam Albani yace akwai wani ingantaccen hadisi da Imam Hakim ya rawaito shi wa wafaqahu az-Zahabi wa qara'a laylatan ya taba yin karatu wata rana wa huwa waji'un yana fama da ciwo amma da ya tahi tahajjudi sai karanta me as-sab'a tiwal dogayen surorin nan guda bakwai da su yayi sallah cikin dare saboda bai da lafiya baqara ali imrana nisa'i ma'ida an'ami a'rafi anfal izu goma sha takwas da rabi bai da lafiya ya sallar dare da ita ya ba lafiya wannan shi ya sa malai sai maka to wani lokacin yana tsawaitawa kuma tsawaitawa tana kaiwa makura duk sallar da aka yi ta izu goma sha takwas da rabi a dare ɗaya ai ina ga insha Allah Allah ya sa mata albarka kuma da zaka bi wannan haruffan ka kirga lada goma goma goma goma da za a samu da wannan haruffan Allah kaɗai zai iya kirga su duka ɗaya na yana ji gaban aka ce kowanne ya kirgo za ka garuwa daban-daban wani zai ce kaza za a samu dole ka tsallake wani harafin da ajiyar za ka idan yana nema ya liƙe wani harafin ba za ka gaishe ba Allah kaɗai zai lissafa da dai Allah ya samu da shi wa kana a hayanan ya karo fi raka'atin wani lokacin kuma a raka'a ɗaya bi suratin minha sai ya karanta sura ɗaya sai ya ruku ko bakara ko ali imrana ko nisa'i ko a arafi ko anfal ko tauba sai zaɓi da sai ya raka'a ɗaya da ita ɗaya sai raka a ɗaya da ita ɗaya sai raka a ɗaya da ita haka wani lokacin karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka in aka karanta ɗaya ɗaya ɗin wannan shine inda yake tsawaitawa in an karanta su guda bakwai wannan tsawaitawa ta kai makura in an karanta guda uku a raka'a ɗaya ita ma wannan tsawaitawar ta kai makura haka karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a cikin salloli Allah ya samu dace sai dai hadisi na bada muka wuce ya kamata in yi tambaya a amsa ta Huzaifa ɗan Yaman yake cewa ya buɗe bakara sai ya karanta nisa'i ya karanta Ali Imrana yana neman tsari yana tasbihi yana neman Allah madaukakin sarki ya bashi wani fikihu aka hararo a ciki na'am ga wani tamala abba insha Allah da bidon da nake nema a jeren giyar sai manzon Allah ya ki jera su mamukan da ya karanta baqara ya karanta ali imran ya tsallake ta yaka ya karanta suratul nisa'i sai kuma ya dawo da baya karanta me ya karanta ali imran haka ina za ku karanta kan za ku yi la'akari da karatun mu na sati biyu da ya wuce idan manzon Allah ya karanta a raka'ar farko surori biyu da yake hada su cikin raka'o'i za ga lokacin ta farkon ita ce a ƙasa ta biyu ita ce a sama ko idan ya miƙe raka'a ta biyu sai ga ya sake komawa saman su ya ɗauko karatu sai dawo ƙasan su ya ɗauki karatu wani lokacin a sallolin nafila ba dole bane sai ka je surori daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan shine fikin da nake so a fidda sannan kuma wanda yake sallan nafila babbar ribar da ake samu a sallan nafila shine me ko nake tambaya na'am malam na tsawaita karatu banda tsawaita karatu ga wasu shi ne dai na'am banda shi ɗin malam na wani very good babbar ribar da ake samu a sallan nafila musamman a gidanka duk inda ka zo addu'a kana da kwanciyar hankali da za ka tsaya ka roƙi Allah a gudun hankalinka a kwanci inda tasbihi za ka yi tasbihi hankalinka a kwance inda neman tsari za ka nemi tsari a wannan guri ɗin shi ne babbar ribar da ake samu a cikin sallar nafiloli Allah maɗaukakin sarki ya samu dashi lokaci na gaba shi ne na za mu ɗora daga ma'ulima annahu qara alqur'ana kullahu fi lailati duk da mala ya gaya maka ana tsawaita karatu kuma ya baka labari raka'a ɗaya yayi izu goma wani zai ɗauka to tun da raka'a goma aiki ai ba maki manzo Allah ya sauki a cikin wannan daren ko sai malam yake so ya sake mana tambihi fa amma tunda manzon Allah yake a rayuwar shi bai taba sauki alqur'ani a dare ɗaya ba yana da bukata kenan a mara tambihi kenan duk inda ka kai da hadda da tsal- nauyin a laushin alkur'ani a bakinka da iya sarrafa shi yadda kake so to kuma ba karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane a karanta shi a dare daya wannan ba a bukata iyaka tsawon abin da muka samu shine raka'a 18 da rabi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke karantarwa Allah ya samu dace abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah ya amfane mu da shi wanda ya kasance akwai kuskure Allah nuna mana dan mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين لا tambayoyi an ban su kamar haka na assalamu alaikum Allah ya taimaki dokta malam ya kamata a yi wa na'am to da za ta farko da ta bi duka da na mai da gefe suna da bukatar a ja hankali ne kusan za ga muna karatu na dan tsaya ina cewa a yi magana bangaren yara lalle ana samun surutu daga bangaren matan da suke zuwa daga kananan yaran su dan Allah duk wanda ta zo da kananan yara ta yi kokari ta rike yaran ta ya nasu idan ba za ta iya rike yaran ta ya nasu ba ta hakura ta zauna a cikin gida idan an yi karatu ta nemi audio a tura mata sai ta saurara ta ji nan duk wanda ya zo na da bukatar ya ji ya ga abin da ake yi ne in dai misali ba za a iya tsare yara ba dan Allah hakura a bar su a gida Allah ya samu dace wannan kuma yake cewa malam akwai buƙatar buɗe a masallaci account a kuma rubuta a allon taimako wani bawan Allah zai iya taimakawa ta hanyar transfer idan ya gani to insha Allah Allah ya sa a dace assalamu alaikum Allah mai da malam gida lafiya amin tambaya ta akwai addu'ar da ake yi a cikin sujadar da ake yi in ana karatun qur'ani idan an zo gurin sujadar akwai da yi bisul muslim sadattu wajhi lillazi fataraha wa shaqqa sam'aha wa basaraha ko dai kamar haka akwai addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta qur'ani Allah mai da malam gida lafiya amin malam idan mutane uku suka hada kuɗi suka yanka saniya ko sa alayya to malam menene matsayin wannan yankan da suka yi layya suka yi ko watanda layya har mutum bakwai ana iya yi Allah mai da malam gida lafiya malam ya halatta mace ta yi sallah da ɗaurin kirji ko hab bes ko kayan bacci abinda ake da bukata in dai jikinta duka gaba ɗaya rufe ko ina ba inda za a gani sai tafin hannunta da iyaka shacin fuskarta sallata ta yi daidai inda wani guri da za a gani ba nan ba to tsirara take sallah ita kuma ita tsire ta kasance alƙalin kanta da kanta duk inda ya fito ba nan ba to daidai take da tsirara shi abin da ake nufi da aura aiko ana karatun ne da larabci shi sa mutane ba sa ganewa idan mace ba ta lullube jikinta ba a sallah tafi kawai aka gani da fuska to tsirara ta tsaya gaban Allah ne ko kafarta ai tsirara ce tsireci ne yi ka san a gurin ba hauye tsireci kawai kirji da kai ko duk sauran gudan ya fito ba tsireci ba ne to duk inda ya fito a jikin mace in dai ba tafin hannu ba ne da fuska tsirara ta ki don haka in za ta hekara ɗari tana wa Allah sallah haka ta hekara ɗari ne tana sallah tsirara in an je kuma ya rage na mai karɓa in ya karɓa to in bai karɓa ba da matsala na sha faɗa wasu ajujuwan na makarantar mata abin da ya fi zama maslaha ga mace aƙalla a ce tana da rigar sallah idan ta zo za ta yi sallah ta samu zindime mai riga ta zuba ta sauka ƙasa ta ɗauko hijabi ta kirba wannan aƙalla kenan in ya zo za ta fito ta kangare cewa wannan Allah sa Allah ya fi mata amma dai idan za ta yi sallah aƙalla ta zuba wannan rigar ta sauka ƙasa ta zuba hijabi hannunta ya lullube a ciki duk motsin da za ta yi tana ciki kirb a rufe to wannan ta dan yi dama dama ta rage hanya in yaso za ta fito nan kuma tsakaninta da ubangiji ta ji tsoro ta fito a lullube ta ji tsoro ta bayyana jikinta wannan dai matsala ce amma matsala ce ta fito tsirara ta yi sallah tsirara matsala ce ta rage tsirrakin daya a sallah ta yi a sitirce alabai in ta fito ta fito tsirara kuma nan an rage dai inda matsala take idan kuma sallar tana karbuwa insha Allah Allah sai ya yafe mata wancan abubuwa Allah ya samu dace mata akwai abin tausayi gaske a cikin al'amarin su wallahi matuƙa da gaske kuma ba sa ganin hadarin yanzu ala wata ko a sallah ce kace saki zaninki ta rufe sai ta ga kamar ka takura mata ina matsala auren mustafi ko su baka dabino su ma hadisi haka su fita ko haka suka ustazai farahi kwanakin ba amma tsana auren ustazu in ya zagaya zagaya guzurinsa in zai da gida dabino da ka tauna kuma da ya gara mai fara maka hadisi Allah ya samu dace to amma da yanzu ustazan kuma su suke tahe ko Allah ya samu dace ya iya sa safa ai taka tsantsan ne duk abin da zai wa mace taka tsantsan ne fi mata alkhairi wallahi Allah ya samu dace assalamu alaikum Allah ya tsara ma da lafiya tambaya ta ita ce akwai kebantattun ranaku da annabi yake yin azumi a cikin watan Rajab wato azumin tsofaffi shin ya inganta watakila insha Allah ita ce za mu yi hudu ba akan tasati mai zuwa insha Allah yi watan Rajab din Allah ya samu dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين